أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وعاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقراب فريد داري على الإطلاق حاتم العتمين أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السلام يا أئمة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعد فيك نظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه جاء من tsaya a mun yi ƙarshen muƙaddima da kuma ishara akan ilmu ahlul tahqiqi da mawariduhu mashariduhu da abubuwan da abin nan nasa yau muna zama na tara insha Allah za mu shiga cikin albabul awwali fi ta'arifi bihi wanda za mu yi ta'arifin waye shau tijani wa bi maulidihi da yadda aka haife shi wa abawaihi da iyayensa wa nasbihi da danganinsa zuwa ga annabi Muhammadu wa ashirati al-aqrabina ilaihi da yan uwansa da suke wanda suka suke kusanta suka kusance shi wa nash'ati da tasowansa wa bidayati da farkon lamarinsa wa mujahadati da kokarinsa wa akhadhi tariqi rushdihi da dauka da karban tariqarsa wa hidayatihi da shiryar da al'umma da yayi wa fihi salatu fusulin akwai fasali guda uku a cikin wannan bari al-fasl al-awwali fasalin farko fi ta'rifi bihi waye shau tijani mawlidihi abawayhi nasbi ashiratil aqrabin ilayhi fa qulu billahi tawfiq huwa radiyallahu anhu shau tijani shine shine min huwa shi shau tijani min al-ulama al-amilina yana daga cikin malamai masu aiki da iliminsu abinda ake nufi da malamai malami daban al'amilu bi ilmihi kuma daban manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa annasu halaka illal alimuna mutane sun halaka malamai ne wadda suka tsira sai sake cewa al'alimuna halaka illal amiluna masu ilimin su ma sun halaka sai dai wanda suka yi aiki da ilimin sai sake cewa wal'amiluna halaka illal mukhlisuna masu aikin su ma sun halaka sai wanda suka yi dan zatin Allah ya ce wal mukhlisuna ala khadarin azimin wama umiru illa li abdullah mukhlisina kenan to wannan maratib din Ahmad bin Hanbal yana cewa idza lam yakunu al-alimun al-amilun hum al-awliya lillahi fama arafna lillahi min waliyin idan malamai masu aiki da ilimin su ba su ne waliyai ba to ba mu san Allah yana da wani waliyi ba ma'ana siffan kama hanya kenan zuwa cikin martaba ta tafiya zuwa ga Allah. Shaujani yana daga cikin ulama amilina wal aimmatul muhtadina a wani gurin kuma suna ce masa wata nusa wal aimmatul mujtahidina wa man jama'a sharaf al-jarsumatu wad-din ya hada ɗaukaka mai gwaɗi da addini wa sharaful ilimi yana ɗaukaka na wajen ilimi wal amali da aiki da ilimi wal ahwalin rabbaniya ash-sharifa yana da ɗabi'u na ubangiji maɗaukaki wal muqamatul aliyya yana da makamomi maɗaukaki almunifa alhujjatul amadi shi hujja ne wanda ake dogaro da shi shine wa sayyidina abul abbasi shine shugabanmu abul abbasi ahmada shine ahmad wulid radiyallahu anhu an haife shi sanatu hamsin wa mi'atu alf shekara dubu ɗaya ɗari ɗaya da hamsin daidai dikare ta aina mabi a aina mabi garin da aka haife shi wannan sha'abiha ya tashi a cikin tafi ifafin cikin kamewa wa amanatin da amana wa hibzin da kiyayuwa wa siyanatin da mutunci mushtagilan bi qira'atin ya shagala da karatu mu'tadan litilawatin yana yawan da'iman a cikin karatun qur'ani yake hafaza alquran alazim ya da ta alqur'ani mai girma shi sagari yana yaranta hizban jayidan ya haddace alqur'ani kyakkyawan hadda fi sabta awamin a shekara bakwai ya haddace alqur'ani alama ahbarani an nafsihi radiyallahu anhu kamar yadda sayyidi ali al-haraz ne ce shi ya bani labarin wannan da kansa ne riwayati nafi'in kuma daga riwayar nafi an shehul alim salih daga shehinsa malami mutumin kirki wa ustaz kuma abi abdullahi malami abu abdullahi sayyidi muhammad bin hamwi at-tijani a wajen sai karatun alqur'ani wa qara huwa shi kuma shehun radiyallahu anhu yayi karatu ala shehi wajen shehinsa sayyidi isa bi ukaza al-mabawi at-tijani shi ma yayi karatu a wajen sa wa kana rajulan salihan mutum ne salihi mashhurun bil wilayati wanda kowa ya yarda kasancewa shi waliyi ne wa kana mu'addiban lisbiyan shi yana ladabantar da yara bil qaryatil madhkura a aina madi amma bawi tijani wa qad zikira an ambata annahu ra'a rabbul izzati fil nawmi ya taba ganin ubangiji a cikin bacci wa qara alaihi alqur'ana kuma ya karanta wa Ubangiji Ƙur'ani bi riwayati warshin da riwayan warsh min awwalihi ila akhirihi daga farkon Ƙur'ani zuwa ƙarshen Ƙur'ani. Faƙala lahu rabbuhu Ubangiji ya ce masa a mafarkin haka za unzila haka aka saukar wannan shine kwanaki nake magana kan rike cewa to in aka ce wa yadda riga sun ba su gane cewa ana ganin ubangiji a bacci ma to ma ba su ma san komai akan shehu Ibrahim ba ma shehu Tijani ba ma ba san komai akai ba abin abin mamaki sai ka ga mutum kamar siffan malami amma in ya danna maka wani wauta sai ka gane jahilci wato mutum ya yi shiru kawai da bakinsa sukunul jahiluna zainun yin shiru ɗin jahili akan ilimi ado ne wa kalamuhu shainu yin maganarsa kuma muni ne sai an gane amma in yayi shiru sai a ganshi kamar na sai a kamar malamin ne sai sha amma yana shiga abin da yake ilimi shi baya nuna ko yaya ka taba bangaren ilimi baka san shi ba to sai ko ya nuna ka sai ya nuna ka eh sai ya nuna ka in ana maganar ilimi to mutum yayi shiru kawai yayi shiru in ba kai san shi ba kai shiru ya fi lafiya amma wallahi yanzu nan zaka ka ana maka dariya baka sani ba dan za ka shiga abin da kai baka sani ba amma kana ganin kaman ka sani to abin abun mamaki na yi mamaki a lokacin matuka da gaske saboda yanayin halin da al'umma suke ciki ga wanda ya karantar da shau tijani radiyallahu ta'ala no ga shi malami ya ga rabbul izzati a mafarki ya karanta alqur'ani da riwayan warshi min bidaya ila nihaya eh to in kuwa aka yi hakan aka ce kai baka sani ba to menene na magana kawai mutum bai sani ba Allah ya kiyaye wa salalari nafawun ya samu amfani wato an samu amfani ta su fi qira'atul qur'an cikin karatun qur'ani wato fi sayyidi muhammad bin hamwi Sayyidi Muhammad al-Hamid shehun shehun shehu Tijani ya koma ga Allah am isra'ini wa sittina wa mi'ati wa mi'atun wa alf shehu Tijani yana da shekara goma sha biyu ya koma ga Allah limana yayi wafati kuma ba da ibzil qur'ana bayan shehu Tijani ya haddace al-qur'ani ishtagala bi talab al-ulum al-usuliyya sai ya fara neman ilimin usulu wal furu'iyya da furu'a wa addiya da ilimul adab ma'ana luga hatara asafiha har ya zamo gwani a ce haka wa asala ma'aniha duk abubuwan da ya karance ya sani qara alaihi shehu al-alim al-allama al-arif billahi ad-darraka sayyidi al-mabruk bin abu afiya al-manawi at-tijani ya karanta a wajen bu'afi al-manawi at-tijani qara alayhi al-mazkura ya karanta al-muqtasar shawul halil risala qayrawan muqaddamat iziya ibn rushd hadari wannan abin ne shafi bangaren fiqh malikanci duk ya karanta a wajen wannan shehin summa tamada fi talab ilimi sannan ya zarce cikin neman ilimi zamanan zamani mai yawa bi baladi a garinsa hatta hasala min al-ulumi man tafa'a bihi har ya samu abin da ya samu a cikin ilimi da ake amfani da shi wa kana yudarisu wa yafta sai ya zamo yana ba da ilimi kuma yana yana ba da fatawa bi ma'ana fi sagari sinni mutumin da zai ba da fatawa a kankanin shekaru ilimi daban ba da fatawa daban ba da fatawa a cikin ilimi wato sai an samu ihtiyati ba ba da fatawa ba da fatawa yana da hadari matuka da gaske saboda ƙaramin ilimi baya iya yiwa mutum ya bada fatawa da shi zai bada wahala saboda zai dinga sanakuri cikin kamunsa cikin hukunce hukuncensa suma mala radiyallahu anhu sannan shau tijani bayan ya tun da aka kaga imamu malik ya fara bada fatawa yana da shekara goma sha bakwai ne saboda haka duniya ta san imam siyuti ya fara ba da fatawa yana shekara goma sha bakwai ne ya rubuta tafsirin sama shekara goma sha bakwai ne saboda haka ma'ana mutum ya riga ya haɗu kenan a ilimi ya haɗu kenan a ilimi in dai har duniya ta yarda kana ba da fatawa a wannan zamanin to ka an gama kenan amma duk iliminka ba ka iya ba da fatawa sai in ka haɗa ulumu daban-daban daban-daban tukuna ka ba da fatawa amma in ba haka ba so za ka yi soki burutsu ne za ka dinga warwara da tukka ba za ka iya gane komai ba na suma mala sannan ya karkata ila ɗariƙin sofiya zuwa ganyen sufaye wani mubahi satin sai fara bincike ala asrarar ilahiya yana neman ya gane yaya ake yi a sadu da Allah hatta ta bahara har sai da ya zamo kogi fi fahimi ulumihim wajen fahimtar iliman wal ahwal da halaye wal maqamat da makamomi wal ilalu ya san illoli na ilimi wato in aka ce maganan ilal to an koma wajen jurhi wa ta'dil kenan wal waqatu kuma ya san tafiyan aufaku bi ma'ana ya san hisabi ya san ramli ya san kaza walhalu ya san ahawa na duk gaba ke ɗaya ɓangare ne na ulumu daban-daban daban-daban wannan walau ajawabatin yana da amsa fi fununul ulumi kowane fannin ilimi da ka zo ka samu yana da yana da hannu a ciki to abin da ake nema kenan malami ya haɗa ulumu ba ɓangare ɗaya ba fiqihu daban usulul fiqi daban tafsiri daban, luga daban, sarfu shi shau tijani da ilmul badi'i da ilmul ma'ani duk abu ɗaya duk da nahau duk bugu ɗaya masu ya ɗauke su abu ɗaya ne kawai saboda kusan tsarin ƙa'idodin su kusan iri ɗaya ne muna ɗaukan karatu muna ɗaukan karatu muna wa ajiyu batun yana da amsoshi tilfunonul ulumi a cikin bangaren ilimi kowane irin ilimi yana da hanyarsa in ka ba da amsa a nan wannan in ka zo nan bangaren sa hukuncinsa daban ne wancan ka koma can hukuncinsa daban ne فأبدى فيها يا كاين تروى عاد وهرر المعقول والمنقول وأفادا يا هر علوم دبن دبن يا bayar da ilimin akalu ya ba da ilimin nakalu ya kuma ya kyautata ma'ana duk fannin da ya magana in ka duba sai ka sami abin yadda yake su mashtagala bi tsa'ati sannan kuma sai kuma ya shagala bi tsa'ati da bin da ilimin ahwalu kenan wa hubibat ilayhi ibada aka soyantar masa da yawan ibada wa taqati matu bizana bizandawa sannan himmarsa ta zamo aliya mai ƙarfi mai kan duk abin da ake nema baka ne ka shiru kiyamun fillaili yana yawan tsayuwar cikin dare almuta dawilatin yana rike dare hatta iza balaga ashudda har karfin sa ya kai yadda ya kai arshadahu Allah ta'ala ubangiji ya shirya da shi bisadiki inayatihi da rigayi inaya salima arada bihi abinda Allah yake nufi da shi sai ya dora shi a kai min karamati na daga karamansa fasahar radiyallahu anhu sai shauda ne kasance ya dullu alallahi yana nuna da mutane yana hada mutane da Allah ya dullu alallahi wayan sau ibadallahi kuma yana musu wa'azi nasiha wa bayan Allah wayan sur sunnata rasulullahi yana taimakon sunnan manzo Allah duk wani abin da ya shafi wanda ya zo daga manzo Allah to yana kiyaye shi wajen tadbikinsa wa ya haya umuruddin yana raya ya rayar da al'amarin addini wa qulubul mu'minina ya rayar da zukatan mu'minai bima manahahu Allah da abinda Allah ya bashi min al-ma'arifi na daga sanin Allah wal asrar da sirrori wal barakati da yawan albarka wal anwari da hasake hasake fa hayallahu bil bilada sai Allah ya raye garuruka da shi bilada ba baladu ba eh garuruka da yawa sun karbi ilimin tarbiyyar iliminsa kuma Allah ya amfani da kasar wani ba bil hadir wal badi dan gari da wanda yake nesa ma ya amfana da ilimin shauki dani wanta sharat ala yadai umuru sunnatin madniya wanta sharat da wanta sharat ilayhi ya nashara a cikin lamarinsa alayyadai umuru saniya wato ilimi mai albarka maɗaukaki wa sharakat ayatul mabniya ayoyinsa almabniya wanda ya gina sun haskaka bawa radiyallahu anhu ƙauyin zahirin wa baɗinin shau tijani yana da ƙarfi zahirinsa da baɗinsa kamilul anwari haskensa mai cikakken haske ne wal mahasin da kyawawan ɗabi'a alil makani yana da makani maɗaukaki war rasul tantini kuma kafarsa ta tsaya a tsaye ke cak arrashi guna fil ilim kenan wal marani duk abin da yake bukata in ya tsaya Allah yana yi muttasifan bi kamalil irsi duk wani kama duk wata kamala ta cika ta gadon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya cika da shi bahiyul manziri mai kwarjinin magana jamilul mazahari in ka gan shi yana da kyau muna wurin shaibati haske ne ke fita a farfaransa azimul haibati mai girman kwarjini jalilul kadari mai daraja shamirul zikiri wato mai zage dantse wajen ambatan Allah, ausatat ba'idan wa'ala, kai abu dai maɗaukaki ko nesa ko ɗaukaka, wahala, mufidan ya tsayar da abubuwa ya ba da fa'ida, kamulat na fi zatin fi amur bil ma'ruf kai komi na shi ya cika wajen zartar da horo da kyakkyawa wa nayi anil munkari da hani ga mummunan aiki a'idatun ya mai da shi wai zaharu sunnati kuma ya bayyanar da sunna ta manzon Allah wai ihmadul bid'a duk abin da aka zo da shi na bid'a ya rufe shi ya zaro dihi ana buga misali da shi wa bidarihi da gidansa almasal fi iyayi sunnati wajen raya sunna wattiba'i dini da bin addini wa huwa jadirun kai ya yi kusa bi an yi laƙabu ya cancanta bi an yi laƙabu a ce masa bi muhiddini shi ne muhiddini mai raya addini sahibu wakati shine a lokacin babu kamar shi wa faridu asrihi shine makadaici cikin lokacinsa wa qad ahayallahu bi sunan magaribina magarib gaba ɗaya ta rayu da bin sunnan shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wajen ulumu wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yazalu ahlul maghribi ala al-haqqi mutanen maghrib ba za su gushe ba akan gaskiya hatta ya ce amurullahi hatta shi kiyama to ya amfanar da magarib dama malamai sun ce a duniya an yi a magarib an yi malamai guda uku wanda Allah yana da ikon ya yi amma zai yi wuya a yi irinsu ya ce mai ahadari wannan mai ahadari mutumin magarib ne amma ya rasu yana yaranta shi yana yaro ya rasu to amma Allah ya zuba masa wani irin ƙarfin ilimi a yaranta sannan sai ya ce Ahmadul Makari shi ya yi tsawon rai shi ma Allah ya ba shi ilimi kuma ya ba shi ilimin a hadisin Rasulu sannan sai aka ce to Shehu Tijani saboda aka ake kiran shi Shehul Magaribi in ɓangaren hadisi ne to in aka ce Shehu Tijani ya ce kaza a hadisi to kawai takurin ne a magarib to kuma magarib abin da yasa ake itibari da ita dukkan abdullahi bin abbas abdullahi bin umaru abdullahi bin amru bin asi abdullahi bin zubairi na jin su hudun nan gabaki ɗaya sun shiga magarib wannan su ake kira abadala abadala wannan su suka ɗauki raya na addinin manzon Allah a yaranta wayannan guda hudun to dukan su gabaki ɗaya sun shiga magarib kuma sun saukar da duk hadisan da suka yi suke da shi sun aje shi a magarib saboda haka to ana kallon gurin da wani iri shi yasa suke ce masa asharqu sharqun nubuwati wal garbu garbul wulayati gabar ana masa magana ana yi masa take da annabawa duk sun fito ta sharku ne amma waliyai kuma ta garbu ne shine saboda wajen shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu malamai sun san abin da nake magana akan abin da nake faɗa haka wallahu ala zalika shahidun wa qad ahallahu bi Allah ya raya sunan magaribina sunonin mutanen magarib ba da durusu asariha bayan an nema an rasa amma manzo Allah shautani ya zo da shi wa hamudu anwariha bayan haskenta ya bushe fantashar bil lahaja wal faqr bi zikrillah shautijani radiyallahu ta'ala anhu ya nashara al lahaju wato ambato lahajuna ambato da ha babba wal faqr da fakirai da zikir sun yawaita ambatan Allah wasu salatu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam da salati wa manzon Allah fas'al Allah ta'ala fas'al Allah ta'ala sai muna roƙon Allah an yanzu muna nas'alullah ta'ala muna fa nas'alullah ne muna roƙon Allah an yanzu muna fi sulki Allah ya sanya mu a cikin zubin almajiran shautu dani wa fi da'irati hizbi Allah ya sanya mu a cikin da'irar jama'ansa bi jahi habibihi albarkacin masoyinsa wa nabiyi annabinsa sayyidina shugaban mu Muhammadin annabi Muhammad wa alihi wa sahbihi amin wa abu baban shautu dani wa shehul imam shehi ne al-imam shugaba kafin islami wato mu ce kogo ne na musulunci wa malazil anani al'umma suna fakewa da shi al'alimin shahir malami ne sananne alwari kabiri mai tsantseni addalu alallahi mai shirar da mutane zuwa ga Allah wal jami'u alaihi wanda ake Allah ya tattara masa maratib wadda bi malihi wa makalihi wanda yake kira mutane zuwa ga Allah yake taimakon bayin Allah da dukiyarsa da maganansa hujjatul ulama il amilina a zamanin sa in aka ce yayi kaza ko to ya isa shi hujja ne a wajen malamai masu aiki wa hujjatu salikina shi kuma hujja ne a wajen as-salikai al-mustarshidina masu shiryarwa zuwa ga Allah shine Abu Abdullahi sayyidi Muhammad kaga Muhammad ba Muhammadu ba bil fathi da fata Muhammadul Muktar wa kana aliman malami ne wari'an mai tsantse ne muttabi al-sunnati mai zan sunna annabi wa kana tatihin ruhaniya ruhaniyawa suna zuwa wajensa wanda almajiran mala'iku kenan ko wa yatalibuna minhu qada hawaiji ko kana da bukata mu yi maka aiki fa kana yamna'uhum yamtani aminhum yana koran su bai da bukatar da su waye kula yana cewa utrukuni baini wa bainallah ku banni tsakanina da ubangijina bana son wani ya shiga la hajatan li bi ta'alluq bi wallah ban da bukata rataye da wani Allah wa kana muta'alliqun billahi shi ya rataye da lamarin su zuwa ga Allah qa'iman biman ko bima manna Allah da abinda Allah ya masa fi sayar harakati cikin dukkan lamarinsa wa sakanati motsinsa da zamansa la ta'khudhu lawmatu la'imin billahi baya tsoron yayi abu dan Allah wani ya zo ya gaya mar magana yanayin abu ne la ya hafu la mutla'imin wa kana lahu baitun fi darihi yana da daki a cikin gidansa la da kulu ahadan babu wanda zai shiga dakin illa li zikrillah sai dai inda kai ambatan Allah ne ka shiga dakin amma ba ambatan Allah ba wanda zai shiga dakin tufiya ya rasul radiyallahu anhu sanatan shekara 66 wa mi'a wa alf shekara 1100 da sittin da shida shau tijaniya shekara goma sha shida kenan bidda'uni da annoba rahmatullahi alaihi Allah masa rahama wa ummuhu mahaifiyar shau tijaniya radiyallahu hiya sayyida al-fadila ita ce sayyida al-fadila az-zakiya tsarkakakkiya al-kamila cikakkiya a tsayibal mutahara mai tsarkin zuciya hiya lahurratun nafisa ita ce ya Nafisa zaɓaɓɓiya sai da ta Aisha, ita ce sai da Aisha, sunan mahaifiyar Shehu Tijani sai da ta Aisha, sunan mahaifiyar Shehu Ibrahim sai da tana Aisha, dukkan sunan mahaifarsu Aisha Aisha. Bintu Sayyid al-Asil, ‘yar Sayyidi al-Asili al-Walil Jalili, zubarakatul gazira wal anwar ma'abucin wali maɗaukaki mai albarka. gwaggwaba da haske askanahu Allahu ma al-abarari Allah ya zaunar da shi tare da mutanen kirki Abu Abdullahi shine baba Abdullahi sai ya ji Muhammadu ka gani eh Muhammadu shi kuma ibn Shaykh gani sai ya ji Muhammadu shi kuma wannan sai ya ji Muhammadu baban kakansa Muhammaduna baban da ya haifi Shaykh Tijani sunan shi Muhammadu baban da ya haifi Muhammadu baban da ya haifi sai da Aisha mahaifiyar Shehu Tijari sunan shi Muhammadu wannan da fataha wannan da rufa. Za a ce me dalili saboda kowa akwai dalilin da yasa ake sawa Muhammadu ba Muhammadu ba to za zaka bi ta'abirin zai gaya maka ga dalilin da yasa ka sa masa fataha saboda a bambance kaza da kaza yi sunan manzo Allah yana da fadi ba Allah ka ba mu albarkacin su bin Sanusi At-Tijani dan Sanusi At-Tijani Al-Malawi tufiyat radiyallahu anha ita ma ta rasu fi yamin wahidin rana daya ma a zaujiya tare da mijinta da tsa'uni annoba ne da mahaifin shaujani da mahaifiyarsa rana daya suka rasu dukan su rana daya shaujani da shekara goma sha shida wa dafana ma'an an binne su waje daya bi aina madi aina madi bi tarihi mazkur a wannan shekara wa nasbuhu nasban shaw tijani radiyallahu anhu Allah ya dade shi fa ma jadduhu li abihi kakansa wajen babansa fa wa sayyidi muktar shine sayyidi muktar dan ahmadu wa ma jaddu salis kakansa na uku fa wa abul abbas sayyidi ahmad bin muhammad bin muhammada bil fatih shine sayyidi ahmad dan muhammad bil fatih wa wa rabiul ajdad na hudu daga cikin kakansa ne sai na rajala huwa ashawul walil makil ali shine shehin nan wali mai matsayi maɗaukaki zunurin la'ihi haskensa mai walƙawa wal jazbul wadhi mai bayyanan jazba a fili kaga yanda mutanen mu suke da wani irin abu kenan alhamdulillahi wato ranar naji sai dai almiskin nasbarsa sai dai dangana da annabi adam miskin shi ne ɗanwa ne ɗanwa ne ɗanwa ne ɗan har kan annabi adamu saboda to abin da yake faruwa mu yadda malamanmu suka sha bamban da sauran malamai idan ka damu ka damu in kana tare da annabi Muhammad za a iya jero maka iyayen kowa ga maka sunan shi har kan inda kake nishi za yi saboda za ka nace kana son gani wannan yana faruwa yana faruwa a yi hakan a nuna wa mutum wani ne babanka wani ne wani ne wani ne har sai ka tafi yana nan ya rubuta ma gaba daya nasbansa har kan annabi adamu to wani wanda kakan shi na uku ma kafi astaghfirullah amma yanzu yana ne mai baka wahala eh ga wa'inda suka yi wa Allah aiki Allah ya yarda da su mutane suna ta ba wa kansu wahala wanda ko ko da za a yi annabawa ne irinsu dai za a zaɓa eh inda za a sake yin annabawa to irinsu dai za a zaɓa a cikinsu ne za a zaɓa waye shugabansu a ciki a ce an naɗa Allah ka taimake mu wa qara ka anu radiyallahu anhu an kawo ka annahu kana lahu baitun shi ma da daki fi dari a gidansa lam ya da kulu ahadan gairahu ba wanda yake shiga sai shi wa kana idza kharaja min dari lil masjidi idan ya fita daga gidansa zashi masallaci ya tabarka yana rufe ido irin nan matan nan yanzu eh ya tabarka ya tabarka yana rufe ido wala yara ahadin wajahu ba wanda zai ga fuskansa wala yakshfa an wajhihi ba bude fuskansa hatta da kullu masjida hatta da kullu masjida ya shiga masallaci suma idza raja ila darihi idan ya dawo gidansa ada ila sutur wajhihi sai sake rufe idansa hatta da kullu halwati sai shiga wajen halwarsa wannan dakin wa qan sa'altu shaykh shi sai di al-harazmi yace na tambaye shauti jani an sababu sutur wajhihi akan me yasa yake rufe idansa masababu me dalilin fa ajaba radiyallahu anhu sai shi yace masa wala allahu balaga martabatin fil wilayati zai kai ya ya zai yi ya kai wani kujera ne a wilaya fa in kana man balaga duk wanda ya kai wannan kujeran ya shiru kullum mara a wajen wilaya kadura alamun fari katu darfata aini idan ya bude idon kuka da ido kai ba za ka iya rabuwa da shi ba darfata aini ba za ka iya ba za ka mutu saboda haka wannan shine sirrin da ya faru na annabi Musa da ya munajati a tsura shina'a da ya dawo wajen matarsa yana dawa sai ya rufe fuskanta ta yaya da ina ganin fuskanka yanzu mai ce ba za ki gani ba ce yanzu in kika fuska na ba za ki rabuwa da ni ba dar fatan za ki mutu saboda haka ki bani annabi Musa a wannan sirrin munajatin to wannan sirri ne wanda wulaya suna hawan shi to in ka hau shi ba hali ai akwai shekarun baya shi abubakar cota ai ba a ganin fuskarsa wannan kujeran ne wani yana shekaru a kai bai tsallaka ba in sai ka tsallaka tukuna kwada ido da mutum amma ka ba in dai da kwada ido da mutum shi kuma bai sai bar gurin ba wallahi sai dai ya mutu amma in dai ka tafi kamar shi to zai mutu dan ya ganka to shi kenan shuhudi ne da kujera ce fa inna kullu man balaga yasir kullu man ra'a wajahu la yaqdiru ala mufarikatu tarfata ayni wa in faraqahu idan ko ya rabu da shi wani hajaba an mata lihinihi zai mutu a lokacin wa huwa mimman adaraka hadha sir yace ya riski wannan sirrin wa isnani wa saba'ina ilmin min ulumil muhammadiyya shine idan mutum ya kai zai iya fasaranta kowace ayan alqur'ani su 72 matsayin afradu ne eh wa makasafi ya salasa wa ishirin sanatan shekara ishirin da uku yi akan wannan kujera yastur wajahu an nas ba a ganin fuskarsa li illatil mazkura saboda abin da aka faɗa qultu li sayyidina sai an tambayi shehu tijani radiyallahu anhu hadhihi almartabatu hal hiya hasatun min fatul kunuzi to wannan martaban an keɓance ta ce wa fatul kunuzi au yusharikum fi hadarihim ko kuma an hada da fatul kunuzi da wasu daga cikin waliyai ma suna hawa qala radiyallahu anhu sai shehu yace bal هذه الحالة المذكورة لغيرهم من العارفين ونكجراني كما وأما القلوب والمفاتيح الكنوز da kudubi da mafatul kunuz fala taruna li kamalin su ba sa ba sa ba sa idan su baya ba a rufe idan saboda cikan su wal alla sayyid al mazkura watakila a daraka hadhihi al martabati ya riski wannan gudun fa kana hiya sababu sutar waje yi anin nasi shi ne dalilin da ya sirce idan sakar mutane su gan shi wa hada sai da radiyallahu anhu wannan kakan shau jani huwa allazi wa fara awwala li aina madi shine wanda ya fara zuwa ya zauna aina madi wato wato dana biha ya zamo dan kasa eh kasan su jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rikici ne ya koro su ai suka suka dinga barin kasar suka dinga barin Makka da Madina suka dinga watsuwa rikici ne saboda duk jikokin annabi a lokacin ana neman su a kashe su saboda mulki eh akan mulki ne Allah ya kiyaye wabana yayi gini wata zawaje yayi aure minhum daga cikin su fakanu hawala li sayyidina sai suka zamo yan uwa wa sayyidina radiyallahu anhu a zaman wa amma nasbuhu nasbin sa radiyallahu anhu fa huwa sharifun muhaqqaqun shi sharifi ne tabbatacce wa yurfa'u nasbuhu ana daga nasbar sa ila maulana muhammad al-mulaqaw bi nafsi zakiya zuwa ga maulan nafsi zakiya ibnu maulana hasan al-musanna ibnu hasan al-siddi ibnu maulana ali radiyallahu anhu wa nasbu radiyallahu anhu al-mazkura fi rasmihi inda awailihim wato nasbarsa wanda ya aka ambata a rubuce na farkon iyayensa falam yaltafit sayidina li zalika da ya gani iyayensa su ne yan wani dan wani dan wani dan wani dan wani amma bai waiwaya ba kamar yadda shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yi shehu ibrahim sharifi ne amma aksari har yanzu a cikin manyan yan dariga ba kowa ne ya san sharifi ba kuma suna karanta dariga amma sharifi ne asalinsa abin da ya sa ranar auren sayida ummul khairi matar shehu abubakar cota to sayidi umar ranar aurensa ranar shehu ibrahim ya gaya wa baban shehu don kasan jika shehu ne sayidi umar to mahaifinsa sayidi muhammadu lahadi da zai auri sai da Maryam a ranar shobra ya gaya masu nima sharifi a ranar ya faɗa ranar auren kuma yana nan a rubuce yana nan aji da zaman auren da komai takarda tana nuna ya ce ya ɓoye na saban ne saboda wancan gidan ya fito ne ta ɓangaren mulki sai ɓoye na saban gabaki ɗaya baya maganan nasban Eh, to akwai kuma guraren da ya fito da jifa-jifan maganan akan cewa shi sharifi ne, amma sai ce ya zama hadimin sharifai kawai. Amma sharifin asli, shi ma manzala sai da ya gaya masa an tawalidi haƙan, an kuma na ga wannan a rubuce shi ma. To da yawa ana ɓoyewa saboda a zauna lafiya. saboda kar a jefa mutane damuwa. Ya ce, falam yaltafi bai waiwaya ba, lizalika lima huwa alai min aljiddi wal ijtihadi ya ji shine kaza shine kaza duk ya gani a rubuce ya ce bai waiwaya ba zai yi ƙoƙarinsa Allah ji kan baban mu shehu abdullahi Mal Abdullahi baban Matijani, baban Nasarawa, an ce ana neman sa ya ce ba zai je ba, aka ce a akwai abin da ake son a gaya masa ne. Me sunan garin? na gezawa aka matsa sai ta na ce ba zan samu daman zuwa ba sai a yana da kyau ya je saboda ya ce na ce iyaka na ja ce ni sharifi ne ya ce to ba zan je ba abinda na samu ya fi mun ya fi mun shaidu ta kada za a gaya mu eh ya ce ina ce iyaka ne in na je a ce gidan mu sharifai ne ya ce to ba zan je ba abinda na samu ya ishe ni muna hira da shi ne yake magana da shi zamansa da shi ya ji a can masa shi sharifi ya ce to ne zai kai banda a tsora maka girman kai eh a tsora maka girman kai ka je kai ta faɗa da mutane ba dalili Allah musu rahama da yawa sun daddanne abubuwan saboda dai kaga da ba sa nan ai da suka fito kuma gashi abin yana damun mutane sai ana shigansu na ƙarya a je wani guri a ce mutum sharifi ne saboda za ka yi masa dan kakansa ya ta ba mutane wahala sai na gasken ya zo ka kore shi saboda na ƙaryar sun yawa na gasken sai zo da an bar ka kawai duk wanda ya zo kawai na Allah ne ka yi hurɗa da shi akwai zaman lafiya eh ai sun yi aiki Allah ya saka musu zaleri amma ana nan ana ta bugawa walam yaktafi ma huwa mazkur bai wadatu da abin da aka rubuta ba ya sani min al'aba'i wal ajdadi ya gani a rubuce babansa shine wane wane wane har zuwa kan annabi amma bai damu ba wa rusum abin da yake rubuce wal ahbari al ayan wal ahad wajen mutane hatta su ila sayyidul wujudi har hatta tare sayyidul wujudi har sai da ya tambaye shugaban shugaban kasantattu wa alamin shuhudi sayyidina rasulullahi fi kulli nafsin ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al mashhud an nasbihi akan nasbansa wa hal huwa min abna'i wal aulad shi ma yana daga cikin ayayen manzo Allah daga cikin jikoki wa min al ali wal ahfad yana daga cikin alayensa jikoki fa ajaba sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi manzon Allah ya amsa masa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan karraraha sallallahu alaihi wasallam salasu marratin sai da manzon Allah ya maimaita sa uku wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa nasbuka ila al-hasan bin ali sahihun nasbanka da ka gani a rubuce zuwa hasan ingantacce ne wa hadha su'al wannan tambaya din sai na radiyallahu shau tijani ne ya tambayi sayyidul wujudi ya qazata lama naman ido kuru-kuru ba bacci ba wa basharu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bashi labari bi umuril izamil jisami ya bashi labari manyan abubuwa sallallahu alaihi wasallam sharafa wa karrama wa majada wa azama anfa'ana Allah bihim a sarkin magana Sulaiman shi ma ya haɗu da wannan cewa an ce shi sharifi ne jikan manzala lokacin da shehu tijjani ya shiga magari ka san da a ƙa'idan wulaya sai ka zo sai ka shiga fas tukuna an tsarkake ka an gwada ka tukuna a yarda da kai in ka kai amma duk inda ka zaga a duniya to sai ka je nan gurin a gwada ka shine shigan shau tijjani shigan shau tijjani fas bayan ya shigo ya shigo da raƙumai ya nuna musu karamoni ba su sauke shi ba ya tsaye da raƙumin a masallaci iya kwanakin da ya zauna a masallaci babu babu wata dabba da ta je cin abinci wani guri aka gani ba wanda aka kama ta ruwa ta sha aka gani kuma watanni kuma ba ta yi kashe ba ta yi tsari ba wannan farkon abin da ya fara nuna musu kenan masail ya zo ana cewa ga wani bako ya zo daga aina mabi amma ga irin abubuwa da yake ta yi to wannan ne har ya kai shautu ya ne radiyallahu ta'ala ya kai aka fara nuna maratis irin na yanayin abin da shautu da yake kai to daga nan sai shi sarkin magarib suleiman sai nemi ya zauna da shi da ya nemi ya zauna da shi sai ce to tun da zai zo ya zauna da shi bari ya zo ya masa ya tambaye shi masail haka zo aka masa tambayoyi akan waɗansu mas'ala aka tara masa malamai ya bada ya bada amsa ya bada amsa sai ce to bari ya gwada sai ce ya ba wa shehu tijani gida ya je zauna gidan duk wanda ya shige shi in baka isa ba a wulaya sai dai wa shiga ya ɗauki gawanka duk wanda ya shiga gidan in baka isa ba to wa shiga gida ɗauki gawanka gidan sarki ne ajiye ne na gwada ka isa ne ko baka isa ba shehu jani ya je aka ba shi ya kai shi wannan gidan da ya je gidan washe gari aka zo za ga ba shi da rai aka za ka same shi suka ce sun zo su kamar abinci ne ta kun zo ku duba ko ko na mutu ne ya ce ai ba zai yi ba hadimin da yake gidan rauhanin da yake kashe mutanen ba shi ya zama almajiri na ba shi an na ba shi dariƙa na to daga nan watakila shi ne ake nunawa wannan barewar ai ai ba ba barewa na daji ba ne siffa ne na rauhanin da yake gida to shine sai sarkin maghrib sai ya zo ya ce masa suleiman ya ce ka sa ni a halwa ina son ka nuna min annabi mahmud sai ce to ka zo sai ya zo sai sa shi a halwa sai ce to ga sirrin za ka karanta amma da sharaɗi duk abin da ka gani karka tsorata to ana cikin haka kuwa sai ga abubuwan da kwakwalwarsu ba ta iya ɗauka ba a sai ya fita sai ɗakin shauja ne ya ce me ya faru ya ce ai ya ce mu koma sai shauja ne je ya zauna ya ce karanta sirrin a gaban shi manzo Allah sai ya bayyana sai fa bai iya ɗauka ba sai ce ya rasulullahi ya ce shi yana jin wannan ce wannan ne yake son ya tabbatar cewa ya gani a rubuce shi ɗanka ne da gaske hakan ne sai ce e ɗana ne ɗana ne shi ma nasbansu zuwa ga Hassan ne nasbansu zuwa ga Hassan ne shi ne ya farfado da ya farfado sai ya hau dokinsa sai ya ce duk wanda yake garin nan batijjani ne dokinsa ma batijjani dalilin karɓan ɗariƙan sarkin magarib ɗariƙan tijjani kenan shine Suleiman kakan Sadis din nan shin daga su duk lamarin su gaba ke ɗaya duk gidan gaba ɗaya tijjanawa ne to daga nan ne wannan shine dalili har kuma ya koma ga Allah Suleiman kenan to wannan shine da yawa aksari ana tafiya da shi in aka zo wajen ana son a gane hakan aksari abin da ake iya isa matuƙa a samu natsuwa to annabi ne ke tabbatarwa saboda ana samun yankakkun hali a hanya kuma waɗansu ba su kai ba wasu kuma ba su san ma wasu kuma iyayen sun yi shi ne don shura ka san turawa sun ci najeriya ne turawan sidi wai ai su ma jikokin annabi ai suka shigo ne arewa aya haka ne shi da ake cewa turawan sidi ai da ga duk turawan da suka zo suka yi yaƙi a arewa aka ba su haɗin kai ai sun fito ne a jikokin annabi ne saboda san annabi da muke ai da haka suka sace mu to wannan abubuwan ya ya tafi to duk malamai suna sane da me ke faruwa me ya faru to a hakan ya ya kai mu ga irin wani irin hali Allah ka taimake mu al-faslu sani fasali na biyu fi nashatihi taso shi tijani wa bidayati da farin lamarin sa wa mujahadati da kokarin sa wulid radiyallahu anhu an yi shi tijani 50 wa 100 wa 1000 dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin alama haddasa ni huwa bi nafsihi kamar yadda ya bani labari da kansa radiyallahu anhu bi aina ma bi وهي بلده shine garin su wa muqarra aslafihi matabbatan yan uwansa radiyallahu anhu wa anhu wa anhum alama ta kaddama kamar yadda muka faɗa fi fasalil awwal a fasalin farko wa huwa awsadul abna'i li ummihi shau tijani shine da na hudu kasan da yawa ba san ma yana da yan uwa ba kamar shau ibrahim ne so shi ma na jin mahaifin stipend su bakwai ne shi ma shehu tijani su bakwai ne shi shehu tijani shi ne na hudu domin akwai kanninsa uku akwai yayinsa uku eh wa huwa usad al-abna'i li ummihi wa abihi wa akala kullu ma lahum ya karbi duk abin da ke tare su min al-fahri wa tanzihi duk wani abin da suke da shi sai danne su yanzu haka ga ana magana kan Shehu Ibrahim ai ko yayin Shehu Ibrahim yayin Shehu Abdullahi yayi ai goma sha bakwai ne zuwa sha takwas amma Shehu Ibrahim ba aka fi sani sai Muhammadu Halifa babban wansu to a ɗakin su ma su bakwai ne amma ba kowa ne sani ba eh ba kowa ne sani ba ya danna ɗakin ya danna gidan saboda irin abin da Allah ya bashi shi ake ji ba a jin sauran eh to na wa a ina ai akwai wansa Muhammad al-Khalifa shi ya haifi Shehu Ibrahim ma dan ya girmi Shehu Ibrahim da shekara 20 eh yana da shekara 20 kan Shehu Ibrahim eh ai a ɗakin su ma wajen sai da Aisha mahaifiyarsa shi ma kusan in ba na mance ba su bakwai ko su shida wanda ta haifa amma saboda ƙarfinsa ba a sanin yana ganin shi kamar shi kaɗai ne maka waɗansu cewa Abdullahi eh kuma dukkan ƴaƴan malamai ne gabaki ɗaya kuma dukkan su waliye ne eh haka Allah ya masa ka san shehu Abdullahi kamar shehu Usman dan Fodiyo yake yana da sojoji mayaki ne ai mujaddadi ne shi kansa a ƙasa domin a Senegal ko in ce a Garbu nan shine farkon wanda ya fara ziyarar Shehu Tijjani da kafa shine farkon wanda ya fara ziyara shine farkon wanda ya zo ma da ijaza saboda haka shi da ya je zawiyar Shehu Tijjani ga baki ɗaya da igiya ya gwada fadinsa da komi da komi ya nan ya ɗauko kansa ya dawo shi ya sa ya gina na kofar gidansa yanayin masallacin kofar gidansa yanayin zawiyar shehu tijani komi da fadinsa da komi yanda ya ebo kayan ya ɗauko kansa ya dawo ya zo ya gwada ya gina shi ma ya yi haka abubuwan suke suna da ƙoƙarin abubuwa wa hatimatun majadihim ya zamo shine mafi ɗaguwa shi a ƙadihim shine ɗan tsaka tsakin kullinsu na sha radiyallahu anhu shehu tijani ya tashi bayan abawaihi a tsakanin iyayensu salihai ne mutane kirki almutaqaddimai ne wanda aka gabata na sha'atu saliha tashi mai kyau yu'addibanahu wa yuraddiyanahu suna masa tarbiya suna masa ladabi sun ladabantar da shi sun masa tarbiya fara bafi fatin wasiyanatin sun yi masa tarbiya wajen kamewa da kiyayewa wataka da tsoron Allah wa diyanatin da addini fa kana radiyallahu la ya'rifu man nasu fi min al-awaid bai san meye mutane suke ciki na al'ada ba saboda karewa wala ma nasha'u alai min al-zawaidi ko me suke tashi a kansa karatu kawai da ibada wa kana radiyallahu anhu madil azmi yana da himma shadidul hazmi mai tsananin abin nan ne tunkaran abu fi ma ya ta'addahu min umurihi cikin duk wani abin da ya taka daga cikin al'amuransa kulla la yuridu amran illa bada'u shi baya horo da wani abu sai ya fara yi wala yabtadi shay'an illa atammahu baya fara abu kuma sai ya cika wa idza ta'allaqat himmatu bi shay'in min ashiya'i ka'ina man kana la yahana alahu aishun idan ya ratayar da himmansa akan wani abu to babu wani abin da zai jinkirtar da shi na daga rayuwa wala yaqru lahu qararan hatta yaslahu wa yujawizahu sai ya tsallake wannan abu shine zaka ji himmarsa eh waye yake magana yake to hatta hattan ta ila zununu ko himmar shauti jani shi in ya tunkari abu to komin girman abin sai ya keta shi shine zaka ji Allah wannan himman da ake nema. Ya himmata shayi, hidiri lana bi hadal mahdari, wal ta'adibi bi nazaratin tati lana bi zafari. Ai himman shehu jana yake nufi. Saboda babu wani da ga shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu babu wani majalisi da zai sai ya nemi Allah ya bashi aron wannan himma. babu wani majalisi shi ya yi shi haka a sai ya kawo ya mata shi saboda karfinta ne saboda duk abin da ka sa shi a gaba sai ka keta shi eh harafi kwanaki na yi wani bincike a kansa yi da na duba na ce oh na gane ashe waɗansu kai malaman nan shanan nan Allah ka ba mu albarkacin su kawai amma wallahi ba inda mutum zai tafi duk sun riga sun da bai abubuwan sun sun tsayar da shi ga yadda yake kawai wasa mitu yau mai yakulu na ji wata rana yana cewa man min ɗabi'i yana daga cikin ɗabi'a na anni izabta da aci shi an la'arji anhu idan na fara abu bana bari wato sai ka duba al-ahzab wal auraduma ai za ka ji tsoro a azabu wal auradun nan ga baki ɗayan safa yana daga cikin wurin shehu tijani kuma a kowane rana sai yayi bai taba fara abu saboda wani ya ya karu wai ya rage wancan ba aiki yawa duka sai yayi su sai daga nan kawai zaka ga anya mutane ne ka duba a hazabuwar auradu kai ka karanta shi ma ga baki ɗaya daga farko zuwa ƙarshe kaga wannan sai ya maimaita so kaza kuma sai yayi wannan bai taba fara aiki a ce yana yin kulwan lawo sha ɗaya yana wannan yana wannan yana wannan wa a ce wai ya bari saboda rashin lafiya kusa kullum sai yayi daya nan ne ake ganewa waye namiji in in yana nafila raka'a ɗari to kullum nafilan nan ko menene sai yayi wannan shine himma ta nan ne zaka gane ai ba irin mutane bane ba irin mutane ba to shi Ibrahim ma ba gaba kaga duk kwana uku yake sauka alqurani duk kuma kwana bakwai ko kuma saukan da yake kuma banda na kwana uku yana wannan kira'a izbi 20 20 din izbi goma da rana izbi goma da daddare tilawa sannan kuma akwai musabba'a akwai musallasa yana yin wannan saukan na uku kuma yana wancan saukan na bakwai kuma ga auradi ga talifi ga mu'amala da mutane ga ya kaga ta ina wannan aka zo kawai kana ganin wani yake kamar ka kudin numa mara ashar an dame ka kuma ba shi ya maka laifi ba amma nan su fado maka wannan su fado maka bayan da abin mamaki bayan shi Ibrahim ya koma ga Allah sai da Aliyu Sise shine sakataren shi Ibrahim ba sai ga wata takarda gida ɗari uku da goma sha uku da ‘ya'yan gidan da matan gidan da iyayen gidan shi yake ciyar da su yake musu sutura yake ɗaukar nauyin makarantarsu da rashin lafiyarsu amma sai dai aliyu sisa ma bai sani ba sai bayan rasuwar shege gida ɗari uku da goma sha uku shi ne fasa katare amma ko aikansu shi ibrahim bai taɓa yi ba amma shi yake yi sai da ya rasu da ya ɗauko ya gani ya kira shi abdullahi ya ce to kaga wannan ni ma ban sani ba balle kai saboda haka mu rufe wanda ya bar mana ma wanda aka sanin ba za mu iya ba eh wanda ma aka sanin ba za mu iya ba balle wannan ai ai ka duba ko ba himma ce himma ce himma ce da irin yadda Allah ke ba su albarka cikin lamarinsu da yadda suka ɗauki Allah da yadda kuma suka yadda za su yi aikin wa Allah shi ne babu wani bambanci a yi ribe ne eh ya ce anni min ɗabi'i anni izabta da ati shi Allah arji anhu ka gani ɗabi'ata duk abin da na fara bana koma ba sai na yi shi wa ma sharatu fi shay illa atmamtuhu ka gani ban fara wani abu sai na cika shi tajnahu himmatu ila al-ma'ali al-umuri kowane irin abu kuma ka ganshi na ganshi ma'ali al-umur tai shaujani yana rubutu yana darasi yana karantarwa yana wannan kuma yana bada fitawa kuma a lokaci daya fi anin wahidin wannan suna tambaya yana ba su amsa wannan kuma suna karatu kuma yana rubutu komi yana yi a lokaci guda kai aikin ka baka isa ka tsare shi ga barin yanzu ga mu yanzu muna magana sai wani yazo ya dame yana son kaza ya san ci to nawa zan rabu don su ba haka bane wannan yayi a bashi amsa kuma an gama kuma ko kuma kuna yin na kowa yana yin na kuma yana tasbihi kuma yana rubutu kaga yanzu wanda aka faɗa mai ce zuciyarsa nawa ne haka zai ce to himma ce shine ma'ana ya himmatu shi idari lana bi hada al mu ma mu samu irin haka to in ka duba zaka ga manyan mun kuma da suka samu irin himman sa ai gashi nan suna yi in ka zo ka duba sai ga wani lokaci suke yin wannan a wani lokaci suka samu suke wannan suke wannan suke wannan suke wannan wannan na faɗa kwanan nan na ji labarin cewa shi Muhammadu Fatihu duk dare yana saukan alkurani sau biyu to kuma ba tambaye ka kuma na fi raka nawa ke ba kuma ba a ce maka tazihi ba amma kaga wayan da muka zauna da su na sani baban nasarawa na ta faɗa muku kowane ranar duniya sai ya yi kurwala dubu ɗari kowane kwanan duniya shine wata rana na yi na faɗar tazihi na wata uku na yi ishirin ishirin biyar biyar nake yi sai na yi wata uku ban yanke ba irin cewa ba ai na ji nasara na fara hawa ya ce me ya faru na ce wata na uku na na falata ta zi biyar biyar ban yanke ba ya ce in mala harisu na ce wata uku sai ya ce shekara na goma sha bakwai kenan na yin wannan biyar biyar din man taɓa fasa ba shekara goma sha bakwai ni na yi na wata uku na gan na zama hero haka abubuwan suke ya yi shekara goma sha bai taba ba kuma kullum kwanan duniya sai yi wannan kulwar na wani dubu ɗari banda nafila banda waɗansu aurare sai ka dube sai ga to in kuma ka zo ka same sai kamar an jima su ka dawo za ka samu sun mutu amma kuma suna aikin haka abubuwan suke ya ai ma'azun a ci gaba wala yarda bi sassatiha dukkan wani abu mai daukakan lamari za ka shawarce ne a gurin amma abubuwa kasa kasa a ba ruwansa da shi fa kana kama kila ya kasance kamar yadda aka ce idan sarafat nafsi an shay lam takun ilayhi bi wajhin akhar dar tuqbalu eh na ganin za mu kwana nan ne ko za mu kwana nan wasa ne tuhu yau mai ya kudu rayu sai mu ci gaba in Allah ya da Allah ka ba mu nasara Allah ya ba mu nasara Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya dace da mu ya ba mu Allah ya ba mu albarkacin su albarkan matsayin maza Allah Allah kare bari mu kunyata Allah kare bari mu kunyata albarkan sayyidina rasulullahi wannan shine kawai abin da za mu ce amma aikinsu ya fi ƙarfin duk inda ake zato gaskiya amma Allah ya yarda da su cikin dukkan lamarukansu Allah ya yarda da su Allah ya yarda da mu dan su albarka annai Muhammadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasr al-haq al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi al-qadar midar al-azim salatan tamla wal azala wal abada zamana aw makana madarbutan fi kulli adadin bi adadin ma fi al-qiyam wa ahad سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة